الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اعذري لنا بهذا المحذر ولتعطفي بنزلة تأتي لنا تزرع ولا تجي عند malamin ke ba da bayanai na fasahar da Allah sallallahu da balaga shi wadda ba a iya cin mashi a wannan fage wa kaunu wani daga wannan cewa shi a habib habiba ka hauna ba a sa'an ya kuna fage daga yau babba ka so masoyinka sai su sai wato da sauƙi kada ka faifaye wurin soyayya ya zama duk sirrin ka kwata-kwata gaba daya ka kwashe shi ka sanar da masoyin gashi abinda ya sa a sa an yankuna yana yiwa wata rana yau amma wata rana ya zamo bagi daka makiyanka in ya riga sun sirrin ka duka sai ya koma wurin makiyanka tun da shi yanzu na kinka sai da kai kaɗan za ka so masoyi ka so shi tsaka-tsaka in ma za ka ƙi mutum ka ƙi shi tsaka-tsaka yana yi wata rana ya kuma masoyinka to in ka ci mutunci ba ka raga ba sai a baka da kunya wa kawo da cewa ta yi azulmu zulmatun yawon kiyama shi zalunci dufai ne gobe kiyama bai tsaya bakin nan zalunci dufai ne dufai jam'in duhu ne ba iyaka ba gare shi ran tashi kiyama wa qawlu bi ba'd du'a'i da cewa ta cikin sata addu'a shi Allahumma ya ubangiji ni as'aluka rahmatan min indika ina roƙon ku rahama ta daga wurinka tare bi ha kalbi da zaka shirya da zuciyata da ita wata zama biya amri da za ka tattara lamari na ka hada mun shuri guda wata lumu biya shasi ka tattara abubuwa na wanda yake sun watsi ka tattara mun shuri guda ya Allah wata sulhu biya gadi ne ka gyara abin da ya fi kuda gare ni na al'amari na wata kuma biya shahidi ka ɗaukaka abin da yake halarci wuri na na dukkan shahidi na wato zaki biha amali ka tsalakake aiki na da rahaman nan taka wato lihimuli biha rushidi ka cusa mana shiriyarka da ita wata rudu biha ulfati ka mayamman da abin da yake sabon ne gare ni na alkhairu duk abin da yake na alkhairi hada da ni to allah ka mayamman da shi in na rasa shi wata asimuli biha min kulli su ka tsare da rahaman taka daga kowane irin mugu abu allahumma ya ubangiji ne as'aluka al-fawz inda al-qada ina roƙon ka samu babban rabo lokacin da ajali na ya zo wani zula shuhada ina roƙon ka bani masauki da garar baki lahira irin ta shahidai wa aisha suhada ina roƙon ka abinci da rayuwa irin na masu arziki wurinka wan nasara al-a'da bani nasara a kan makiya ila ma rawar kafatu an kafati haɗa wannan zuwa ga abinda jimlar yawancin mutane suka rawaito shi daga wasu jimlar mutane wasu jama'a da yawa sun rawaito daga jama'a masu yawa shi alkafatu yace ana amfani da shi munakkari ba mufarar ba ma'arifa ba amma na kawo shi ma'arifa kafata an kafata da kayan da haka ya kamata a ce ba shi ce alkafatu an alkafata min makamatihi daga mazaunan shi da matsayin shi na yin jawabowa ko majalisan shi shi ne makama jawabin da za a zauna a yi a wurin zama ko a wurin tsayuwa kawai daga majalis ɗin shi wa muhadaratihi da muhadarorin shi wa hudubihi da hudubobin shi wa aliyatihi da addu'o'in shi wa muhatabatihi da mai da magana ta da abokan magana wa uhudihi da alƙawullan shi min ma la khilafa daga abin da ke ba wani sabani annahu nazala min dalika martabatan la yuqasu biha ghayru mazala wannan ya sauka martabar da yake ba za a kwatanta a auna wani shi da shi ba wa haza biya sabaqan la yuqdaru qadru ya samu tserewa da riga da tsere matsara rigan da yake ba amma iya gane iyakar darajar shi shi ne layu kadar kanu ba iya kaddarta daraja ta to ba za a gane ba wa gajima min kalimati illati lam yusbaq ilaiha kuma an tara maganganun shi wanda ba a taba samun wanda ya su ba shine farko wanda ya su a duniya wala kadar ahadun an yafruga fi qalabi alaiha kuma wani mutum bai sami ikon ya zuba ga wannan mazubi ba irin na wannan magana ka kaurihi ka bacewar shi hamiyar wadisu tanda ta dau zahi yaƙi ya kai da ya kai ta kace mece al'ana hamiyar wadisu zahi ya kai zahi wurin yaƙi kenan to shi ya fara cewa al'ana hamiyar wadisu wa ma ta hatafa an fihi kuma shi fara cewa mutum ya mutu da kanshi a ɗaure maki a hana mai abinci a bar shi nan ba a kashe shi ba hau wahala ta kashe shi ce ma ta hatafa an shi ya fara cewa haka haka shi ya fara cewa layun lagul muminu min jihudin marrataini mumini bai sa hannu ga rami a cizai kuma ya kowa mai da hannu ga wannan rami a cizai kayan ma'amala da mutum ya yau da ka ya cuce ka to in mubi ne kake goyi ba za a kome ta da shi suna cewa in ka zalunce ni a karon farko mu'amalar mu ta farko to kai aka zargi ba ni ba dan kyakkyawan zato haka aka so na yi ma kyakkyawan zato ka cuce amma in ni koma gobe ka koma cutata to ni adalahi ba kai ba ce wata kurma ta yi arne ta haihu guda da ƙyar sai ta kashe auren to idan aka ce wata ta haihu za a barka haihuwa ta zo a ta ta ce ta nawa ce ce ta ɗaya ta ce ba ta sani ba mu ta yi ya mata amma aka ce ta biyu ko ta uku da gangan ta yi ba ta zuwa to shine mumini bai sa hannu ne ga rami a cizai kuma ya bai da shi ga wannan rami sai dai wani la yabdul mu'minu min juhdin maratayn mu'mini ba a cizon shi so do a rami daya shi ya fara cewa haka na sallallahu alaihi wasallam kaga wannan ba maganar rami bace a dukkan rayuwa in ka zo ka sha wuya ka koma ka zama kamar dabba yanzu ci ma gari ka bubbuge ta da kaka da kuma ta dawo ma koma ka buge ta kuma ta dawo ba kyau sai ka zama kamar shugaba khalifa in an ka wulakanta shi so guda aka ba mai wulakanta ne ba so in yana tsammanin soyayya da kai da shi tsakani da allah zai teurinka kana mai wulakanci ko ba ko magani ne ba a mai wulakanci ne wuri guda ba ga shi wannan hadisin ne la yulagul mu'minu min juhrin barratin ba a cizon mu'mini so biyu a rame guda wasa'idu man wuzi'a bi ghairi shi fara cewa mai arziki wanda ya ɗauki wa'azi ga wani in gebe da maka ya kama ruwa ya kama da wuta shafa mana ka ruwa wato in wani abu ya samu ɗan uwanka da rashin jin daɗi ba da yara za ka yi mishi ba a ka ƙaddara kai ma yana yan waruwa gare ka sai ka ɗauki mataki ba wai ka tsaya kana dariya ba har naka ya kama da wuta a gaba da za a yi wasu ku suka ce a ka tsaya taimake shi a kashe ta amma shi dai ba za a da ci da sautu mai arziki wanda ya wa'azantu da abin da ya samu wani ba ka sa ka sai ya same ka ba fi akhawatiha ma yudriku an-naziru al-ajaba fi mudammaliha cikin yan uwan waɗannan maganganu da yake shi ya fara faɗa su a duniya kuma ba a iya samun mai irin wannan fasahar da balaga da irin waɗancan da ba a iya cin mai to idan mutum ya duba da kyau cikin abin da ta kunsa to zai samu abin da yake zai ba shi mamaki na gaske da za a yi mutum wanda yake da irin wannan rigima cikin zuciya ta na gyara al'umma da gyaran halitta shine shirya yaƙi shine shirya sallah shine gyaran zaman mutane shine shirya yaƙi shine kaza kuma amma hankalin shi kwance har ya zama zai magana da yake ba mai iya yin irinta galibin ya hankalin ka ya tashi shirme za ka yi ta wani amma shi alaihi salatu wasalam duk da rigimar da a cikin kwakwalwa ta ta shirya halitta ya mu'amala da mutane ya yi da mala'iku ya yi da aljannu arewa da karo haɗe yake da halarar allah subhanahu wa ta'ala amma za a ga yanzu ne mai yara wasa kuma yana tabbatar da shari'a ana shirya yaƙi ana zuwa da ƙur'ani hadi komi lokaci guda shi kaɗai ya haka nan cikin mutane kai yan tabai da hankali ne ya tafi sai an ya dawo amma shi duk komi da komi a ɗaya ki gare shi sallallahu alaihi wasallam to a ce ka dinga dibarin wannan hikimomi za ka cika da mamaki waya da habu bihi alfikru fi adani hikamiha tunani ne zai tahi da shi cikin mafi kusancin hikimomin da a cikin irin wannan maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada kala lahu ashabu sahabbai da sun taka ce mishi ma ra'ayna alladhi huwa afsahu minka ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba mu taɓa ganin wanda ya yi ka fasaha ba kuma ƙwarai shawarar ka wadda wannan magana ba mu taɓa ganin wanda ya yi ka fasaha ba ba ƙada sai ce masu a wa ma ya ni me zai hana ya kowa fasaha wa inda ma uzula qur'anu bi lisani an saukar da qur'ani ne da halshe na shi da lugata lisanin arabi mubin halshe shi da lugata arabiya shi da mai bayani kuma mubinin mabayin arabi shi da wanda yake zai hito filla-filla zai magana a fahimta kuma ga shi karciya mubinin mabayin kaga sai mai da ita wannan martaba ga jimla shi harshen da larabci da baki daya saboda tawadin maza Allah amma su ma larabawa ne to amma ba da halishin su aka sauka da qur'ani ba shi alqur'ani ma'anar ke sauka da zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai ya bayanin ta bilisani da harshen zukata ya ga yace ni daga wannan ya za a yi a samu wanda ya fasaha ta sallallahu alaihi wasallam wa qala barratan kuma lokaci da ana yin wannan magana ya taba cewa ana afsahul arabi bai da annimin quraishin wala shadu fi bani sadi ni ne mafi fasahar larabawa duka ko da yake dai na tashi amma suka ce wannan baida a nan saboda za ka ce saboda amma baida ne sai dai ni illa dai ni to amma nan baida ne saboda ni na tashi cikin ƙurashawa na hito da ƙurashawa wanda ta kuma na tashi fi bari sada a wurin su halimata sada bano sada wato ya haɗa irin fasaha da ƙarfin ƙwaƙwalwa irin na bakauye sannan da magana da burgewa irin ta ɗan binni ya kaga ma banda cewa wahayi da kuma zaɓi ai irin su wanda suka tashi ƙauye suka rayuwa a binni suna da yawa amma ba wanda ya fasaha ta amma ce musu haka nan bai da ni duk da cewa dai ni ko ko saboda ni min ƙorashin da ƙorashi aka haife ni wanda shafi kuma na tashi na yi wayo yi ba nisa da a ƙaunin su banu sadaka na haɗa fasaha irin ta ƙauye da kuma fasaha ta burga da bini wajen ya da hobi zalika wato adalci bariya to tashin da ya ƙauye sai aka haɗa mai ƙarhin arida arida tunani wanda zai zo mai dacewa nan take ba a tunani ba to sai mutumin kawai saboda bai da abin da sha mai kai ma kai mutumin gari wurin masa kwaɗi magana ka burge sai ma zama kama da yan yan yan yan kuna ji ga wanda zai magana a gidan rediyo irin manyan mutane yana magana yana nishi kuma ya san abin da zai waɗi a wai burgewa ce to amma shi ba kawai kai tsaye zai to magana ce ya hude ta kuma abin da ya kano shi zai hudu kuma sai ka fahimce shi dole sai dai kai mai dariya to zai zo da wannan da hankali ne amma ga harshe ne kuma zai mai usulubi na yan binni don shi wayar da ku kuma ka ku ɗauke shi ba kawai kasan ba kawai an rena shi ko magana sai a kace dariya yanzu ya ce jama'a bari in yi kawai da Allah ina akaza sai a yi dariya a faɗa mai kai ko dan binni ba ka sha ba kauye sai ka ta dudulo gwa an sha malam ga kaza to sai ka kunyata amma ba kauye bai da da wannan sai zo kai tsaye quwwatu aradat albadiya arhin arida na mutuban kauye waje zalatuwa da gwabin ita arida din shi da kuma duk abin da zai zai shi ba na wasa ba wala sa'atu alfaz na hadira da tsarki da burgewar lafuzzan mutanen gari warau na bukalamiha da ƙayancin maganar mutanen gari ilar ta'ayyidin ilahi ka haɗa su zuwa da ƙarfafawa na ubangiji allazi madada wahayi wanda yake wahayi ya ƙare shi zuwa gare shi ko ko madaluhu alwahayi inda ake samun madadin wannan shine alwahayi wahayi allazi la yuhudu bi ilmi bashari wanda mutum ba zai iya kewayewa da ilimin wahayi ba in ba manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam wa qalat ummu ma'balin ummu ma'balin wannan da ya sauka khimata da shi da su Abubakar wurin hijira ai yace ta ba su abinci nawa za su bayar ta ce ha kun kara mana je kunya ai nan ba ko bai sayan abinci amma dai ga yanzu to fari ya saba mu da abinci sai ku yi hakuri sai ya ce to waccan yadda a daure da za ki ba mu sai mu tafi nono ta ce Allah ya sada ka ba wa Allah ai ita rashin lahiya da rama ya sa ba ta kiyo ba nan ko ta hiya ba ta iyawa ta ta ga nono ba ta haihu ba ya ce to inda za ki ba mu izini sai ki kawo ni mu tafi nono ta ce to bari jawo maka ta ce mai a kawo ta sai sami na bai albarka shi ya fi daga wayanta zuwa bayan ta haka ya shama sai ta girgiza da ta girgiza sai ka haka ta cika da nono sai ce kawo masaki a kawo masaki ya fasa ya fara da hannu ne mai albarka masaki ya cika ya ba su kaga ga abubakar ga abdullahi bin fahir ga ƙuraƙin ga shishi sannan ga ta kaga ba karamin sako ne ko shanuwa an ka tatsu nan ta aibe cin ba sake to balle akwai a karama ko mara da ko ba ta haihu ko ba ta da nono da an ka gama sai ya ce to a koma kawo wani an ka jawo ta aka kawo masaki ya tatsa ya cika shi tsaf ya ce to in mijin ke dawo sai ku sha kuma ku samu ku sai sallallahu alaihi wasallam to shine bayan sun gama huta sun ka ta tahiya sai shi abu ma'abarin ya dawo da kiwo sai ya ga masakin nono cike cike kuma ba wai tsakin ka samu nono ta ce bari wasu masu albarka ne sun ka shigo gidanka to shi ta ka siffanta shugaban ta ta ce har dai wannan da muna gabawa ta nono ba ta san shi kowa ne ne ba ta ce ka ji siffa ta yi ka ji siffa ta ya ce ke muhammadu ne ta shi hukuncin musulunta shi ne aka fi da sai ta doko zane sun kabi shi ta musulunta ya musulunta sun kada ina cikin waɗanda aka ɗauka magana su wurin faɗin sifar halitta ta manzo Allah Ummu Ma'aba ta faɗa cikin fi wasu halahu cikin sifar ta ta ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce in ka gan shi hulul masiki bai daɗin magana yana magana ba ka so shi sallallahu alaihi wasallam fasulun sannan magana ta yin rarrabe aisha ta ce maza Allah bai sakin magana surri da kuke yi din nan magana zai yi maza Allah na magana ka yana ɗauko duci yana ajewa ta ce kana iya lissawa maganganun da maza Allah ka da harkar shi shi gare ta hankawar da yi mabarin ta ce fasulun magana ta rarrabe take daki-daki la nazarun ba irin ba ito na wanda bai sa abin da zai ba wala hadarukun ba surutu ba ya wuce ma'ana ya wuce abin da yake da bukata ya wani abin da yake da bukata shi zai faɗa ko ba ka ce maza Allah ni kacce ba a ce haka sannan kuma al'ada ta duk abin da zai faɗi galiba zai faɗi so uku ya faɗi ya koma ya faɗi ya koma ya faɗi sallallahu alaihi wasallam ta ce ka anna man ɗiƙahu hazaratun duzimna kai ka ce nuɗuƙi ne da manɗiki magana ce kalmomi ne kamar su duwatsu ne masu daraja aka tsara ga abubuwa wani bai wuce wani ba wani bai wuce wani ba cikin kalmomin maza Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce wa kana jahira sauti kuma murya ta kana jin ta ka fahimci abin da ka faɗi wato ba wai can murya sha a gare ta murya ta katakau ko ba ka cewa mai kawaton murya na a'a jahiru sauti in yana magana dole ka saurara to za ta kama jikinka hasanan na gamati mai daɗin sauti da murya sallallahu alaihi wasallam
صلاة الفاتح